على باب هجرته na والحبشة يلعبون في ne المسجد mutanen habasha suna wasa a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني ya بردائه kare ni da mayafinsa انظر إلى ina لعبهم kallon wasan da suke a masallaci
زاد إبراهيم بن المنذري lawan mulki ne na da ya tasa ruwayar حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت take رأيت النبي صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam والحبشة يلعبون بجرا- بجرابهم wato mutanen habasha suna yin wasa da masunansu
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد inda yake ya zo a sashen ruwa نعم a babu ambatan ciniki siyarwa ko siye a kan mimbari a masallaci Mm.
a yi maganar ciniki siye ko siyarwa
حدثنا علي بن عبد الله Mm.
قال حدثنا سفيان عن يحيى عن أمرة عن عائشة قالت sai da tuna aisha ta ce أتتها بريرة barira ta zo wajen sai da tuna aisha ita barira a sannan baiwa ce
تسألها في كتابتها tana roƙon aisha cewa ta taimaka mata a game da biyan fansar da aka ɗora mata Hmm.
masu ita sun ce in ta kawo ka za ta zamo ya to ta zo don aisha tana neman ta taimaka mata فقالت sai aisha take da ita إن شئت أعطيت أهلك idan kin so in biya iyalinki gaba ɗaya abin da ya rage nasa a kanki ويكون الولاء لي amma sai ya zamo walikinki nawa ne ba nasu ba
وقال أهلها a su kuma iyalin ma- masu gidan ita barira masu barira suka ce da aisha in shi ti a a ɗaitiha ma baƙiya in kin ga dama kya iya biyan ta kya iya bata abin da ya rage amma fa kike ɗauka za mu bin miki walicce
wa ƙala sufiyanu sufiyanu ya faɗa marratan a wata barra in shi ta in shi ta taƙatiha saka tiha in kin ga dama kya iya yanta ta wato ki biya mata abin da ya rage na fansar tata amma fa wa yakunu alwala'u lana amma walicin ta ya zama namu
falamma ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a sannan abin da ya rage a kan barira saura ukiya a biyar saura ukiya biyar wato dirhami ɗari biyu Na'am.
wanda aka ce ta biya a shekara biyar duk shekara ta ba da ukiya ɗaya ta ba da dirhami arba'in yayin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zakarahu zalika sai ta tunatar da shi wannan ko zakkartuhu zalika na ambata masa wannan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am ibta'iha ki siye ta fatiha ki yanta ta fa innal wala'a liman ataqa domin wani ci na wanda ya yanta ne tunda ke ce kika biya kuwa ai ke kika yanta ta shi yasa za a ce wani ci nasu ne
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر za a kan mimbari وقال سفيان ya مرة faɗa a wata mara a ruwayarsa فسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر mimbari فقال yace ما بال أقوام me yasa wasu مشروطا mutane suke sharɗanta sharuɗa ليس في كتاب الله a wanda sharuɗan nan ba su zo ba a ƙur'ani Allah bai yarda da wannan sharuɗan ba من اشترط شرطا wanda duk ya sharuɗanta sharaɗi ليس في كتاب الله sharaɗin nan babu shi a littafin Allah فليس له to wannan bai da dama ya ce sai an buta wannan sharaɗin nasa نعم وإن اشترط مئة a مرة ce zai kawo sharaɗi har sau ɗari Hmm.
in ne sharuɗan da ya kawo sun saba da tsarin da Allah ya zo da ya aiko da shi to ba za a aiki da sharaɗin nasa ba نعم قال علي Ali ibn al-Madini yace قال يحيى Ahmad Sa'id al-Qattan yace وعبد الوهاب Wahabi ibn Abdul Majid al-Thaqafi أن يحيى daga Ahmad Sa'id al-Ansari عن أمرته Amratu وقال جعفر بن عون Harun Amr Kushi ya fada أن يحيى ya- daga Ahmad Sa'id al-Ansari قال yace سمعت أمرته da bayyanawa ma da cewa sami'tu نعم نعم قالت tace سمعت عائشة رضي الله عنها na ji Aisha Allah ya kara yadda a gare ta ita ba ta bayyana da ji نعم rawahu malikun an yahya imam malik ya rawaito hadisin nan daga ibn sa'id al-ansari an amrata daga amratu anna barirata barira wa lam yadhkur fasa'id al-minbara yi a tasar ruwa ta imam malik bai ambacewa kusa idan mimbara manzo Allah ya hau kan mimbari ba
babu al-taqadi wal mulazamati fil masjidi babu kai shi neman biyan bashi da kuma alizirci wanda ake bi bashi don sai ya biya bashin a masallaci
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضى ابن ابي حدرد cewa دينا shi ya nemi ibn abi hadratin ya biya shi bashi da yake bin sa كان له عليه wato ibn abi hadratin an ce sahabi ne نعم shi ne zancen da ya fi inganci shi Na'am.
sunansa abdullahi salamata Na'am.
abdullahi salamata Mhm.
to jawhari yake cewa shi kadai aka samu sunan da yake ya zo awon fa'ala'u hadaradu ai awon fa'ala'u ne an maimaita ainin to نعم ya nemi ya bashi bashi da yake bin sa نعم كان له da عليه yake bin sa في a المسجد masallaci shi ka abu ne yake bin ibnu abi hadar مم. فارتفعت اصواتهما garin maganar bashin nan sai zama har muryoyin sun daga حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وهو في بيته alhali yana gidansa فخرج إليهما ya fito zuwa gare su حتى كشف سجب an حجرته yaye lullubin wato labulan ɗakinsa فنادى ya kira يا كعب ya kai ka abu قال لبيك يا رسول الله ya kira ka rasulallah فقال sai ya ce da shi ضع من دينك ka هذا rage wa annu abiya da rikin daga bashin da kake nuka ko da kamar haka ne وهما ya إليه nuna masa أي ka شقرة raba biyu ka karɓi rabi ka yafe masa wani
قال ka abu ya ce لقد فعلت يا رسول الله na yadda ya rasu da lafiya da rabu na yafe masa rabu قال yanzu Allah ya ce da ibnu abi harar قم فقده ya ka ka biya shi tunda da ya ce ya rage ma ka biya rabi kawai to ka je ka biya shi
باب كنس المسجد babin cewa a share masallaci a kula da sharan masallaci
والتقاء الخرق din ce tsummo kara ko guntattakin wani abu a daga masallaci
والأيدان da kuma tsince idani Na.
itatuwa ko guntattakin haki a masallaci والقضاء wani abu wanda yake kazanta a ga an raba shi daga masallaci
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمار بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رجلا اسود mutum baki او امراه سوداء da take baka كان يقوم المسجد shi mutumin nan ko ita matan nan ta kasance tana share masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam فمات sai mutumin nan ya mutu ko mutu matan nan ta mutu فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ne tambayo daga gare shi a ina mutumin da yake share masallacin nan فقالوا مات ce da shi ai ya mutu قال ko ta mutu sai manzo Allah ya ce افلا كنتم اذنتموني به me ya hana da ya mutu ku sanar da ni in ya so in masa sallah دلوني على ku قبره nuna min kararinsa او قال على قبرها nuna min kararinsa فاتى قبره فصلى عليها masa sallah ko ya masa sallah ita barani ya daɗe a ruwa ya je da nuna hadisin daga nan abbasin Allah ya kare da a gare su manzo Allah ya ce na ganta a cikin aljanna na ganta a cikin aljanna saboda tsince kazantar da take daga masallaci Allah.
wanda raba masallaci da shara da take ita saboda mata har ta shiga aljanna to
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد wato malikawa suka ce yin sallah kabari hususiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam amma wasu malaman wanda suka rakan cewa ana sallah akan kabari suka ce a wannan hadisin hujja ne akan su dan asali ba a da'awar hususiya sai in akwai dalili Na'am.
amma matukar ba dalili to za a ɗauka ta shiri'i in ya zo amin Na'am.
ya haɗa manzo sallallahu alaihi wasallama da shi da wani to نعم
سليمان كان ولا يصلى على كبر na'am ولا على غائب Mm.
ولا تكرر Mm.
با صلى كان كبري با صلى كان وند بايا نم كما با ميميتا صلى الجنازه Mm.
a wajen su
babu tarihi tijaratul khamri fil masjidi babin haramta cinikin giya a a masallaci
حدثنا عبدان Mm.
عن ابي حمزه Mm.
عن الاعمش عن مسلم عن مسروق Mm.
عن عائشه قالت ta aisha ta ce لما انزل الايات yayin da aka saukar da ayoyi في سوره البقره da suke في cikin surar bakara الربا a game da riba allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatu ash-shaytanu min al-mas
خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد zuwa masallaci فقراهن على الناس sai karanta su ga mutane ثم حرم تجاره الخمر dan ya hana kasuwanci a cikin giya
باب الخدم للمسجد babu cewa masu hidima ga masallaci ya zama masallaci a samu masu tsayawa su kula da shi مم. وقال ابن عباس Abdullahi Abbasin ya ce نظرت لك ما في بطني محررا a fassara wato hadisi ne wanda Ibn Abi Hatim ya kawo shi a littafin tafsiri nasa inda Abdullahi Abbas yake fassara fadin Ubangiji tabaraka wa ta'ala daga hannatu hannatu yar fa'uza ita ce matar Imranu mahaifin Maryam mahaifiyar Annabi Isa Mhm.
ita wannan hannatu din ta kasance ba karara ma'ana ba ta taba haihuwa ba wata ran ta ga wani tsuntsu yana ba da abinci ga ɗansa a baki ya sa ta yi shawar ta roƙi ubangiji ya ba ta ɗa allah ya amsa addu'a. ta tafi cikin shi ne ta ce ubangiji ni kam na ba kanta ma ke cikin ciki na ya zamo abin bari للمسجد يخدمه ya sa ya hidiman masallaci ba na sanya min komai ya zauna dai ya hidiman masallaci
حدثنا احمد بن واجد مم.
قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره مم.
ان امراه او رجلا wani mutum ko wata mace
كانت تقوم المسجد sannan ko mutumin nan ya kasance yana sharan masallaci ولا اراه الا امراه kai ina kyakkyawar da tamma mace ce ba namiji ba فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam انه صلى على قبره sallah ka- bisa kabarin wannan mai sharan masallacin ko namijin ne ko mace shine hadisin da ya gabata a baya نعم باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد babu wanda aka kamo daga kafirai ko ko wanda ake bi wani abu cewa a daure shi a masallaci مم.
cewa a daure shi a masallaci مم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومعمر بن جعفر عن شعبة عن معمر بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ya قال ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce إن إفريتا من "Ina الجن wani ifriti mai taurin kai a cikin aljanu تفلت علي ya البارحة fita daga raina ajiya أو قال ba كلمة نحوها tsammani ko ko ya faɗa kalma da ta kama da wannan ليقضى علي الصلاة ba wani abu wanda ya sa min wannan dan ya yanke min sallah dan ya ga ya bata min sallah فأمكنني الله منه sai Allah ya dora ni a kansa ya bani iko a kansa قالت أن أربطه da na إلى kama عارية shi sai ni nufin daure shi zuwa wani al'amudi daga al'amudan masallaci من سوار المسجد daga al'amudan masallaci حتى تصبحوا hakku yayi gari وتنظروا إليه kowa ya gan shi فذكرت قول أخي amma sai سليمان na tuna maganar da dan uwana annabi Sulaiman ya faɗa رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من Kai بعدي min gafara ka bani wata wani mulki wani wata sarauta da wani a bayana ba zai irin wannan sarautar ba
قال روح ya rauhu yace رده Allah خاسئا sallallahu alaihi wasallam ya mai da shaitan nan yana kaskantacce Mm.
ya samu abin da yake bukata daga irin wannan yake nuna mana farala da majiya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake shugaban halitta gaba daya da halitta Allah ba kamar sa amma gashi shaitan yakan zo wajen amma sai da na'uma shi an ce ba yadda za a yaba hanya shaidan ma yaba hanya ma salakta wadiyan illa wa salaka shaidan wadiyan ahar ko ma salakta fajjan تقتري مزية أفرلية ويوجد في المفرول خير مزية akan samu fiyayyen maziya a cikin wanda yake ma an bi in ga sai na umar abin da aka washi shi in yi hanya to shaidan ka gudun hanya yake gudun hanya yake amma manzo sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta gashi kuma shaidanin yana zuwa gare shi lokacin ma da yake cikin sallah amma kuma masallaci amma kaga wannan kenan wujud fil mafruli khairu maziyati to
babul iktisali idza salama babin cewa kafiri ya wanka idan ya musulunta wa rabdil asir ayran fil da kuma masjidi bayani game da daura kafirin da aka kamo a masallaci
wa kana shurayhun ya'muru jarima ya kasance wato shi alƙalin shuru yana cikin muharramai ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai samu ganin annabi ba ya yi alƙalanci a kofar sayyidina umar bayan sama ya yi alƙalanci shekara 60 yayi yana alƙalanci ya kasance yana umartar Na.
wanda ake bi wa bashi ko ake bi wani abu an yughasa ila sariyatil masjidi al'amurin masallaci
حدثنا عبد الله بن يوسف مم.
قال حدثنا الليث مم.
قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد مم.
انه سمع ابا هريره قال sayyidina bisa idil makaburi ya ji aba huraira Allah ƙara da a gare shi نعم ya ce بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wasu dawakai wata rinduna akan dawakai قبل نجد wato kusan su talatin wajen su talatin wajejen najidu فجاء برجل من بني suka zo da حنيفة wani mutum da mu hanifa يقال له سعود بن السالم Ah, wa salim ربطوه بسارية من سوار Salim, المسجد su ma mutumin usalin نعم alhamdulillah da ramma نعم to suka ɗaure shi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani al'amudi daga al'amudan masallaci
فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ya fito gare shi فقال ya ce aje ku A ina ku kuma mata?" ku saki suwama أن لك إلى نخل لخل نخل قريب من to المسجد ma ba ku sai ya tafi zuwa wasu bishiyoyin da bene da suke kusa da masallaci فاغتسل ya wanka ثم دخل المسجد sannan ya shigo masallaci فقال ya ce أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن أن محمدا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم
باب الخيمة في المسجد للمريض باب كفهيم مسلاتي للمرة ورثة لافية وغيرهم جونس حدثنا زكريا بن يحيى مم.
قال حدثنا عبد الله بن نمير مم.
قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه قالت عائشة تتي اصيب سعد يوم الخندق أي وسعد بن معاذ شغبا أوس daga cikin ƙabilu biyu na mutanen madina an masa miki a ranar yakin ganuwa wanda an yi shi ne a watan zulƙi'ida
fil akhali wato a cikin yajijiyar da take hannunsa
فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka yi masa hema a masallaci
ليعوده من قريب don ya ringa samu yana gaishe shi a kusa a maimakon a kai shi gida ta yi kafin manzo ya je gidan da tazara ya sa yana son ya ringa duba shi a kai a kai
فلم يرؤهم ba abin da ya tada hankalinsu وفي المسجد خيمة من بني جفار hali akwai wata hema ma a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam da kabila bani jifarin su suka kafa ta إلا الدم يسيل إليهم sai suka ga gashi ne yana ta kwararowa gare su فقالوا suka ce يا أهل الخيمة ya komi abota hema ما هذا الذي يأتينا من قبلكم wani abu ne ke zo wani min ibalikum daga wajen ku فإذا سعد يغزو جب kin sai yana ta fararar da jini yana ɗin da jini فمات فيها gado Allah ya karɓi ransa a ciki ne ake cewa da ya mutu al'arshi ma sai da tarawa inda sai yusuf na fani yake faɗa min humu sayyidun lahotar za arshin lahi shauƙan wa min humun nuka ba a cikinsu akwai shugaba wanda al'arshin Allah ma ya raurawa saboda mutuwarsa to
babu idkhalil ba'ir fil masjid lil illati babu cewa a iya shigar da raƙumi masallaci idan akwai bukatar yin haka nan lil illati da aka ce ana nufin bukata in akwai bukatar a shigar da raƙumin masallaci a iya shigar da shi
وقال ابن عباس Allah na fatin yace طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بئر wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawafi akan raƙumi
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت Ummu Salama ta ce شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم na kai ƙara ga manzo sallallahu alaihi wasallam قال ba zan iya tsawafi da kafafuna ba ba zan iya shiga tunukukun mutane ba sai manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce توفي من وراء الناس ki tsawafi daga bayan mutane ya zamo ki kyale cunkoson ki koma daga baya وانت راكبة alhali kina kan raƙumi فطبت ta ce sai ne tsawafi ورسول الله صلى الله عليه وسلم alhali nake tsawafin يصلي nan manzon Allah yana sallah الى جنب البيت daura da ka'aba يقرأ بالنور وكتاب المسجد kitabin masdur
باب to wannan babi ne
حدثنا محمد بن المثنى مم.
قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة مم.
قال حدثنا انس مم.
ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم cewa wasu mutum daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallama خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم an ce su mutumin nan su ne abba dubnu bishirin da usai dubnu hurairi في Yadda ليلة nan gaba مظلمة za a faɗa a kitabul manaqibi don wannan hadisin wato nan gaba buhari zai kawo shi wato a guri biyu a- da alamatun nubuwati da kuma kitabul manaqib manaqibul ansari Mm.
to في ليلة a مظلمة wani dare mai duhu ومعهما مثل المصباحين suna tare da wani abu kamar fitilu biyu يضيئان بين suna أيديهما haskaka musu gabansu wanda wannan karama ce gare su mujiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam فلما افترقا yayin da suka rabu صار مع كل واحد منهما واحد sai ɗaya daga cikin fitilun nan ya bi kowanne a cikin kowanne sai fitila ɗaya ta bi shi حتى أتى har أهله ya je gida har ya je gida
باب الحوحة والممر في المسجد babu ai karamar kofa ko ai hanya da za a ringa bi ta cikin masallaci عمر بن سنان Mm.
قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن هنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال abu sai da lodari ya ce خطب النبي صلى الله عليه وسلم manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hudu ba فقال ya ce إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده ubangiji subhanahu ya baiwa wani bawa nasu zaɓi in yana so a bar shi a duniya in kuma yana so a ɗauke shi a mai da shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala فاختار ما عند Wannan الله bawa na Allah sai ya zaɓi abin da yake wajen Allah فبكى أبو بكر رضي الله عنه kuma za a faɗi wannan magana sai da na abubakar sai ya fashe da kuka فقلت في نفسي ya ce a cikin zuciya ta ji abu sa'id al-hudiri ما يبكي هذا الشيخ me yasa wannan datti da yake kuka me yasa datti da kuka yana nufin sai da na abubakar نعم إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده wani bawa nasa zaɓi ko ya zaɓi duniya ko ya zaɓi abin da yake wajen sa فاختار ما عند الله zaɓa abin da yake wajen Allah kuma shi kawai sai ya fashe da kuka shi abu sai da zuzuri da gane abin da ake nufi ba shi ba sai da abubakar ya gane
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد shi ne bawa wanda Wakana- aka ba shi zaɓi
وكان أبو بكر أعلمنا Yusuf Nabhani yake cewa hayyaruhu fatara a ala rafiqin law arada al-baqa'a kana al-baqa'u Allah.
eh hayyaruhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwar sa sai da aka ba shi zai in kana so a kyale ka in kana so kuma shike eh fatara ala rafiqin ya zafi mafi daukakar jama'a law arada al-baqa'a da shi manzo ya nufi wanzuwa a duniyar nan kana al-baqa'u da an ba shi zama eh da an ba shi zaman a nan duniya وكان أبو بكر أعلمنا أبو بكر يا أمو أشهد يا في مفهمت أبن النبي يكيني يسا هل يفشي دخوكا har yake cewa ya rasulallah mun fanshe ka da dukiyar mu da ƴaƴan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da tashin hankalin da ya kama sayyidina Abi Bakar yace فقال يا أبا ya بكر Ababakar لا تبكي ka daina kuka
إن أمن الناس علي في صوبتي وماله Abubakar أبو بكر a duniya gaba daya mutumin da yake ya taimaka min fiye da kowa dangane da zama da ni da taimaka min da dukiyarsa ai abubakar abubakar ya taimaka min fiye da kowa ba wanda ya taimaka min kamar sa
ولو كنت متخذا خليلا من ya أمتي zarki wani badadi a cikin al'ummata لاتخذت أبا بكر da na rike ababakar a matsayin badadi
ولكن أخوة sai الإسلام dai abin da ke tsakani na da shi da sauran musulmi yan uwantaka ta musulunci da ومودته soyayya irin ta musulunci لا يبقين في المسجد باب إلا سجع kun ga duk wata kofa da sai an bi ta masallaci ake shiga to a tushe wannan kofofi ko wanda ya sake biyowa ta masallaci don ya shiga gida da san sabai da yawa sun yi kananan kofofi daga gidajen su sai mutum ya biyo ta wannan kofa sai ya shigo masallaci kawai ba sai ya koma ya kewayo ba kuma lalace duk irin wannan kananan kofofin a toshe مم. إلا باب أبي sai بكر kofar sai da na abubakar ita kadai ya yi izinin cewa a batta Mm.
ya abubakar ya iya shiga masallaci ko ta ina ko ta ina to حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي مم.
قال حدثنا وهب بن جرير مم.
قال حدثنا أبي مم.
قال سمعت على بن حكيم مم.
عن إكرمة عن ابن عباس مم.
قال مم.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات ya فيه fito a rashin lafiyarsa da ya wafati a ciki
حاسبا ya رأسه daure kansa da بهرقة wani yanki فقعد على ya المنبر zauna a kan mimbari فحمد الله godewa Allah وأثنى ko عليه gare shi ثم قال sannan ya ce إنه ليس من الناس أحد أمن علي ba wani a cikin mutane da ya fi taimaka min في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة kamar abi bakar bin abi kuhafa ولو كنت متخذا من الناس ya خليلا riki wani badadi a cikin mutane لاتخذت أبا بكر خليلا a matsayin badadi ولكن قلة الإسلام أفضل ta musulunci ta fi سدوا عني كل خوخة في هذا ƙananan المسجد ƙofofi da suke biyowa ta masallaci na a toshe غير خوخة أبي sai بكر ko ƙofar abibakar sai ko ƙofar abibakar to ya zan da ku a tashi babu babu abuwabi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب الأبواب والغلق للكعبة والمسجد babu rukun ƙofofi da masallatai ko ga ka'aba haka nan kuma cewa a rufe ƙofar da ka'aba ko a rufe ƙofa da masallaci cewa a rufe ƙofar masallaci
قال إبراهيم buhari ya ce وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن ابي مليكه abu malaki da abu abin zurajin ya ce ibnu abi mulaika shi ne abdullahi na abdurrahmani ya ce da ni يا عبد الملك ya abdulmalik لو رايت مساجد ابن عباس da ka ga masallacin abdullahi na abbasin da وابوابها irin yadda aka yi mata kirare da kayan mamaki
حدثنا ابو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة Salam ya zo maka shekarar da aka buɗu maka.
مم. فدعا عثمان بن طلحة Ya kira su zama da lahata mai tsaron ka'aba, mai tsaron mai wanda kullum ƙofar ka'aba ke hannunsa.
ففتح الباب Sai ya buɗe ƙofar فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ya وبلال shiga ka'aba tare da shi akwai Bilalu وأسامة بن زيد Mutum Zaidi.
وعثمان بن Da طلحة Usman Alhata.
ثم أغلق الباب sannan aka rufe kofar don kan mutane su yi cunkoso ashe kenan daidai ne a rufe kofar masallaci in ya zama in an bari a buɗan haka din zai jawo ga barna نعم asali wajibi ne kofar masallaci ya zama a buɗe take dama kuma ya zama gogewa za ta iya jawo ɓanna to a yi koyaushe saddu zara'i muqaddamun ala jalbil masalihi wa kuzmanu kila yadda azzaka yake faɗa a ƙarshen manhajul muntaha Na'am.
koyaushe a ƙoƙarin toshe ɓanna kafar da ɓanna za ta iya zuwa ya fi daga a ce a jawo abin da gyara zai zo na'am to
na'am falabisa fi ta sa'ata Allah zauna a cikin ma kaba ya zauna a ɗakin kaba sa'a guda summa kharaju sannan suka fito su hudu
qala ibn umara Allah Umar ya ce fabadartu sai ne gaskawa fasa'altu ya layi bilalan Bilal faqala manzo Allah ya yi sallah a Kaaba ko bai ba sai Bilal ya ce da ni salla fihi ya yi sallah a cikin Kaaba fa qultu fi ayyin na ce a wani bangare a wani bangare daga bangarorin Kaaba manzo Allah ya yi sallah qala sai ya ce bainal uswa nataini tsakanin al'amudai guda biyu qala ibn umara Allah Umar ya ce fazhaba alayya an as'alahu kam salla sai na shagalta a maimakon tambaye shi raka a nawa yayi na mance ban tambaye shi haka din ba wani abin ya dauke min hankali ai da a ce na tambaye shi raka a nawa ma manzon Allah ya salla
babu dunul mushrikil masjida ba shiga masallaci shiga masallaci ga wanda yake kafiri Mm.
kafiri ya shiga masallaci ko
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره يقول ya da ba ku da Allah ya kare da gare shi yana cewa بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا Allah ya aiki wata runduna ta da mahaya da wakai جبل نجد wajen najidu فجاء برجل من بني An حنيفة kamo wani mutum daga Banu Hanifa.
يقال له سمعان بن An قسال kamo Sumama tunu Asalim.
ربطوه بسارية من سواد المسجد Salim.
Na'am.
Salim.
نعم To Farabado suka sa wato suka ɗaure shi a cikin wani al'amudi daga al'amudan masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Wato an ce abin da yasa aka ɗaure shi a masallaci don ya ga tsarin ibada ta musulmi.
نعم da yadda musulmi suke haɗa kai wajen ibada wanda ta yi wannan ya sa zuciyarsa ta karyo نعم باب رفع الصوت في المسجد في المساجد wato wannan da hadisi ke yana nuna a shigar da musulmi a kafiri masallaci نعم akwai saɓani tsakanin malam wajen malikawa suka ce ba daidai ba ne wanda yake kafiri ya shiga masallaci daidai masallacin na ka'aba ne ko wani hanafiyawa ko suka ce ai kowane masallaci ko da masallacin baitul haram masallacin ka'aba kafiri ya shiga shafi'awa ko suka ce a'a na makka na ka'aba wannan ba ya shiga ba amma waninsa ya shiga suka ce ai gashi Allah ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha نعم ita wani aya kamar nasi ce akan cewa kafiri ba ya shiga masallacin makka ba مم.
amma sauran masallatai kenan ya iya shiga don ga wannan hadisi نعم ya sa su kamar sun hada tsakanin dalilan guda biyu نعم da ayanan ta suratul tawbati da kuma wannan hadisi مم.
to مم.
illa iyaka su shafi'a a cikin su mugarni almajirin imamin shafi'i ya tabbatar cewa a a duk wani masallaci ma ba daidai bane kafiri ya shiga ko ba a masa ba yasa shi ya dace da malikawa a nan to نعم باب رفع الصوت في المساجد babu hukuncin daga murya a masallatai daidai ne ko ba daidai ba ne
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يا بن سعيد قال حدثنا الدعي بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن حسيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد sa'idu mai zida ya ce ina tsaye wato sa'idu ɗin nan sahabi ne نعم daga banu kindata ya ce ina tsaye a masallaci فحسبني رجل sai wani mutum ya jefe ni da tsakuwa فنظرت sai na waiwaya in ga waye yake jifa na da tsakuwa فإذا عمر بن sai na ga الخطاب ashe sai na umar ne فقال ya ce اذهب kai jika فأتني zai ne بهذين mutanen can guda biyu فجئته sai na بهما tafi na na zo da su قال ya ce
مننتما ko suwaye ko suwaye da za ku shigo masallaci kuna magana kuna ma- masallaci wajen magana ne wajen surutu ne
aw min aina ko daga antum ina kuka zo qala da ce min ahli ai ta'if mu daga mutanen da'ifa ne qala sai sai da na umar ya ce da su law kuntuma min ahli albaladi da a ce ku ɗan garin nan ne la waja'tukuma da kun ga irin azabar da zan muku da sai na ɗanɗana muku azaba na wanda za ka raɗaɗar da ku
tarfa'ani aswaqakuma fi fi masjid rasulillahi ku ce sallallahu za alaihi ku wasallam ɗaga muryar ku a masallacin da sallallahu alaihi wasallam to wato wannan kenan yana nuna ba daidai ba ne ke za a ɗaga murya a masallaci na'am shine yadda shi buhari ya fahimta na'am cewa hannun ba wai daga masallacin annabi ba ne sallallahu alaihi wasallam shi ya sa ce babu rafi sauti fil masajid na'am illa iyaka ko da an ce ne hukunci ne wanda ya ga- ya gama duk masallatai to amma daga muryar a masallacin annabi har ya fi muni mm Irin ya fi muni tun da a- a masallacin annabi kamar ana gaban annabi ne sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga ake za a daga murya a gabansa ya yi wa lazina aminu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tazaru lahu bil qawli ka jahari ba'arikum li ba'arin tahbada a'malukum wa antum la tashkurun mm to حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره ya wato sabon mahaifinsa ya ba shi labari أنه تقاضى بن أبي حدرد cewa ya nemi ibnu abi hadarsi ya biya shi له wani bashi عليه da yake bin shi ibnu abi hadarsin din عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم Abi Hadrami نعم a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama
في a المسجد masallaci فارتفعت أصواتهما ta daga حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم wa sallam ya ji وهو في بيته alhali yana gidansa فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم sallam ya fito gare su حتى كشف سجف حجرته a wato eh, har ya buɗe labulan rumfarsa نعم ونادى ya kira يا كعب kai ka المالك.
abu kai ka abu malik قال لبيك يا رسول الله Eh, na amsa kiran ka ya rasulallah فأشار ya بيده nuni da hannunsa أمضى الشطر min min dainika.
cewa ka rage masa rabin abin da kake bi
قال كعب kabi ya ce قد فعلت يا رسول الله na rage masa ya rasulallah tunda kake rage masa na yarda na rage masa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce قم فقده ya ce da ibnu abi hadrad Allahu salam tashi ka je ka biya shi abin da yake maka tunda da ya rage ma rabi ka je ka biya shi wato wannan yake nuna idan akwai wani dalili idan an daga miliyan ba laifi wannan wakacin ne نعم ba ƙariya ce da za ta ɗau umumi ba shi yasa a wajen imam malik radiyallahu ta'ala anhu ya ce daidai ne a zauna a masallaci a ringa ba da ilimi نعم amma wajen ba da ilimin a masallaci ka a yadda a ringa ɗaga murya sosai Mm.
daidai lalle lalle a ringa sassauta murya نعم ba waje ne da za a ɗaga murya ba saboda me? saboda duban maslaha asali masallaci an yi shi ne don ibada ko da dai ilimi ibada ce to amma akwai ibada daban-daban ba ilimin ba kamar sallah wanda za a man dan ayyukan ne ake ilimi Hmm.
a ilimi babba wanda zai saba ba za ta yi sallah Hmm.
to shi yasa aka yi ana cikin ba da ilimin wani kuma ya shigo shi zai sallah نعم don ana ɗaga murya sosai sai ya zamo a iya rikitar da shi shi yasa ce lalle ko da ilimin za a bayar a rinda sassauta murya a masallaci ba waje ne na a ɗaga murya ba da kowa musulmi yana da haƙƙi ya shiga ya sallah in ne lokacin da aka ce a yi sallah ne to مم. باب الحلق والجلوس في المسجد babin cewa a yi da'ira da'ira ko don ba da ilimi ko karatun qur'ani ko zikiri ko abin da ya kama da haka da kuma cewa ya halatta a zauna a masallaci مم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل an ubaidillahi an nafi'in an ibn umara kala قال bada zan umar yace سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم alaihi wasallama وهو على المنبر alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan minbari ما ترى في صلاة الليل ya kake ganin irin ga yin sallar dare
قال wani tsari kake ganin in bi wajen yin sallah da daddare "Mm, kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mai tambayar nan masana masana sallar dare in kai raka a biyu kai sallar in kai raka a biyu kai sallar kai za ka shi subha idan ku ji tsoron asuba za ta yi alfijir zai keto sallah wahidatan to sai sallaci raka a ɗaya ita ce wutiri wa autaran lahu ma salla in ya so ta maranta masa abin da ya sallata
wa innahu kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ko Abdullahi Umar ya kasance yana cewa ijalu akhir salatukum witran ku sanya ƙarshen sallar ku da daddare ta zama wutiri fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama amara bihi Sallama ya yi umarni da cewa a sanya wuturi ya zan shi ne ƙarshen abin da za a sallata a dare Mm, wannan ya sa kuma sai aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai da yawa na'am
malikawa da suka ce ga wannan hadisin ya zo amma ga wani hadisi kuma ya zo cewa la wuturani fi lailati na'am ba a yi wuturi biyu a dare daya Mm, shi ya sa ya kenan suka ce idan mutum yana sa ran zai tashi ƙarshen dare to ai damin ya fi kyau ya bari sai ƙarshen dare in ya tashi ya wuce mm, amma in ba ya sa ran to ya gabatar da wutar ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Huraira kakka yadda kai bacci sai kai wuce mm, kakka yadda kai bacci sai kai wuce to idan misali mutum kuma ya wuturin sai ya farka kuma da daddare na'am bayan ya yi wuturi farkon dare kafin ya yi bacci sai ko Allah sa ya farka da sauran dare alfijir bai riga ya yi ba yana so zai na kulkuli to wajen malikawa suka ce wancan wuturin da ya ya wadatar da shi Mm, yanzu yana da damar ya na kulkulin raka'a biyu raka'a biyu ba sai ya sake wuturin ba akwai wasu malaman da suka ce a to abin da zai in ya tashi dinnan sai ya fara raka'a daya ya sallama ya hada da wancan wutarin ya mai da ita raka'a biyu Mm.
sannan sai ya ci gaba da yi biyu biyu a ƙarshe sai ya raka'a daya ta wutar tunda dai an ce a sanya wuturi ƙarshen dare ka ce ai ko hakan yi ai bai wuturi biyu a dare ɗaya ba tunda wancan wuturin- wuturin nasa da ya fara yi ai ya rushe shi tunda ya kara masa ɗaya sun koma biyu ma'ana wata riko mara sallar da take raka a ɗaya kawai shi yasa a wasu malaman akan haka suka tafi mm.
to نعم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wa sallama وهو يخطب alhali manzon Allah yana cikin hudu ba
فقال yace كيف صلاة الليل؟
ya za a yi sallah da daddare kaka ake za a yi sallah da daddare فقال sai ce مسنا مسنا sallar dare raka'a biyu a sallama raka'a biyu a sallama فإذا خشيت الصبح in ka ji tsoron a asuba zai zai fito gare ka alfijir zai keto gare ka فأوتر بواحدة wutare da raka daya توتر ما قد صليت za ka maranta abin da ka sallata da za ka da za ka maranta abin da ka sallata wato wannan malikawa suka ce mafhumin wannan نعم shine cewa kenan idan sallar ba da daddare ba ne za a yi a iya raka a hudu a sallar na da lallai an raka a biyu ba amma suka ce wannan makomin an ba za a yi aiki da shi ba نعم saboda ya zo ba da amsa ne ga tambaya نعم mai tambayar ne yake sallar dare مهم.
sai aka ba shi labari akan ya to ne sallar dare kake
نعم